الحمد لله لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من آفيت وعاليت وآويت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من عانيت أما بعد فاتقوا الله عباد الله فنسأل الله الكريم أن يسلك بنا سبيله وسبيل عباده المؤمنين كما أمر الله سبحانه وتعالى بقوله واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون عباد الله ومن أعظم ما يجب على المسلمين الإيمان بأن الحكم حكم الله وأن ما دون ذلك باطل كالديمقراطية وغيرها وإن كانت ضرورة علينا فلنتذكر أن الضرورة تقدر بقدرها وقد أقسم الله أن العباد وقد أقسم الله أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم وينقادوا لحكمه راضين مسلمين من غير كراهة ولا حرج وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً فيجب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل والتراضي بحكمه والتواصي بذلك والحذر كل الحذر مما يخالفها فعلى ضوء ما تقدم أيها الإخوة في الله أوصيكم بتقوى الله خصوصا عند اقتراب أوان الانتخابات الرئيسية في هذه الديار حرسها الله وحرس أهلها وأدعو كافة المسلمين إلى العودة إلى رشدهم والبعد كل البعد من جميع من جميع أسباب الشتات والشقاق وتفرق الأمة وتمزقها فضلا من القتال وإراقة الدماء فالمسلم حرمته عظيمه وهتكها كبيرة قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم وعلى المسلمين أن يلتزموا بالمروءة والرزانة ويلتحفوا بالحياء والحشمة ويوقروا من وقره الله تعالى معرضين عن النظام الديمقراطية الفاشلة كما قال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط رواه الإمام أبو داود أيها المسلمون ولنتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم التي منها قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يوف له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد الأصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها رواه السبعة وإياكم أيها الإخوة الكرام والانكباب عن الدنيا وإيثارها على الآخرة كما كما وصف الله تعالى أعداءه قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الله الله في أنفسكم الله الله في إخوانكم المسلمين الله الله في وطننا نيجيريا عباد الله وادعوا الله مخلصين له الدين وخيروه في, دن في دنياكم كما قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka godiya da buwaya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan yini na juma'a yau muna 27 ga watan juma'a da akhirah hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1444 a kidayen miladiya yau muna 20 ga watan ɗaya shekara ta 2023 wannan khutuba tsokaci za ta yi a kan zaɓuɓɓuka da ke fuskanto al'umman wannan ƙasa cikin abin da yake bai ɗori akan sati biyar ba nan gaba za a yi zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa sai dai kuma abin da Allah ya so shi ya sanya wannan khutuba ta ga dacewan ta kawo waɗansu ilmoma guda biyar da shawarwari guda goma ilmoma guda biyar ga al'umman musulmi ga baki ɗaya shawarwari guda goma ga 'yan siyasa a keɓe la'akari da cewa abin da Allah ya ɗora ma duk wani wanda zai hau irin wannan mimbarin to dole ne ya zama yana shiratar da al'umma zuwa ga abin da yake shi ne daidai dole ne ya ƙaunaci kowa domin yana daga cikin tada na mai da'awa dole ne ya ƙaunaci kowa idan ya kyautata ka ƙaunace shi ka jawo shi kusa da kai in ya munana ka nuna mishi ƙauna ka ɗora shi akan daidai to shi yasa wannan khutuba tana da waɗansu ilmoma guda biyar a ciki da waɗansu shawarwari guda goma Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa abu na farko shine kowane musulmi ya sani cewa fa tsarin Allah shi kadai ne tsari da Allah ya aminta da shi tsarin da ya zo a cikin alkur'ani ya zo a cikin sunnoni magabata na kwarai sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in suka tafi akan wannan tsari shine tsari kwara ɗaya da ba shi da na biyu da Allah ya yarda da shi ya aminta da shi kuma ya shar'anta ma bayinsa su bauta masa da shi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah ya gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mun sanya ka a kan wata shari'a ka bi wannan shari'an sau da kafa kada ka yadda ka karkace mu wannan shari'ar ka bi soye-soyen zukatan waɗanda yake jahilai ba su da ilimi akan Allah ba su da ilimi akan haƙiƙanin gidan duniya ballantana ilimi akan gidan lahira Allah subhanahu wata'ala ya ce in ka karkace Allah ya kama ka to ba wanda zai iya kwatanka ba wanda zai iya tsamar da kai daga fushin Allah ko azaban shi ranar tashin alkiyama kuma wannan tafarki shine Allah ya umarci mu ne ga baki ɗaya mu bita yace wattabi sabila man anaba ilayya ku bi tafarkin waɗanda yake sun mai da al'amari gare ni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ita ce ɗaya ɗayan hanya da Allah ya yi rantsuwa a kanta cewa duk wanda bai bita ba ba shi akan shari'a ya ce fala wa rabbika la yu'minuna Allah ya ce bari wallahi mutane ba su imani ba babu imani a tare da su hatta yuhakkimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun zama manzan Allah shike hukunci tsakankanin su cikin duk abin da suka yi sabani a cikin sa thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan ya zama babu wani kaikayi ko damuwa a cikin zukatansu akan duk hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar harajan fi ma qadaita wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya cikakken miƙa wuya zuwa ga dokokin Allah da shari'an Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam demokradiya an kirkire ta ne kuma aka dora mana ita tilas dakwanta muke yi ba akan muna so ba to yana da kyau mu fahimci cewa duk abin da ba ka yarda da shi bane to ba kuma kana miƙa mishi wuya ne da gangan jiki 100 bisa 100 ba za ka yi shugargwadon yadda lalura ta hukunta ne har ya zuwa lokacin da Allah zai kawo dama da za ka yi watsi da shi ka ɗauko asalin abin da Allah subhanahu wata'ala ya aminta ka yi da aka demokuraɗiyya an fi ƙarfinmu ne aka ɗora mana shi ba ko ganmu hakanan muke dakon demokuraɗiyya ga ta nan tana ta'azabtar da mu tana kashe rayuka tana cinye dukiya tana cin mutunci tana ɓata alaƙoƙi amma dai hakanan tilas muke dakonta to mu sani cewa demokaradiyya ba hanyar Allah bane ko kaga muna yinta muna cewa aje ayi kaza ayi jaddada katin zabe kowa ya karbi katin zaben sa a fito ranan zabe a zabu wanda ya dace muna yi ne wallahi ababil lalura amma inda muna da dama to tsarin Allah inal hukmu illa lillahi hukunci gabaki ɗaya na Allah ne shine zamu yi kuma shine muke goyen baya abu na farko kenan sannan abu na biyu kowane musulmi ya sani cewa fa ya wajaba ya cika da mutunci ya cika da kawaici da dattaku da kunya da mutunta duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya mutunta babban wanda Allah ya mutunta maka shine musulmi dan uwanka wajibi ka mutunta shi wajibi ka girmama shi wajibi ka zama kana da mutunci ba duk abin da ya zo bakinka dangane ɗan uwanka musulmi za ka faɗi ba ba duk abin da ka ga dama za ka yi ma ɗan uwanka musulmi don kuna da bambancin jam'iyya ba dole ne kowa ya zama ya cika da mutunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zabarar da al'umma yake gaya musu wani hadisi ya ce ga wata ƙa'ida mai haske da za ku tafi akan ta ko al'umman musulmi la ta hasadu babu hasada ya ku ya ku wala ta najashu babu kasuwanci na riba tsakankaninku annajishu wani irin nau'in kasuwanci sannan wala tabaghadu babu at-tabaghud gaba da kiyayya tsakankaninku wala tadabaru babu juya ma juna baya wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din kada wani ciniki akan cinikin dan uwansa saboda mene kar a samu rabuwan kan al'umma manzon Allah ce kunu ibadallahi ikhwanan ku zama ‘yan uwan juna ku zama ‘yan uwan juna a cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala annabi ya ci gaba da bayanin cewa kaga musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zalintansa wala yakhdhuluhu baya tabar da shi a wata riwaya ma yace wala yuslimuhu baya mika shi ga abokan gaba ya sallama shi ya bada shi ya walakanta shi wala ya haƙiru ba zai walakanta shi ba daga nan manzan Allah yake cewa attaqwa hahuna tsoron Allah tana zuci manzan Allah sassan ya faɗi wannan so uku yana nuna ƙirjinsa tsoron Allah na nan tsoron Allah na nan tsoron Allah na nan wato kowa ya ƙoƙari kawai cinkusa ma kanshi tsoron Allah a cikin zuciyarsa ba wai sai kaga mutane ko kaga idan mutane ba a'a ko da idan mutane ko ba idanun mutane cusa tsoron Allah kai zama a nan yana nan a tare da kai ko a bangon duniya na gabas kake ko a bangon duniya na yamma cusa tsoron Allah kai zama a nan annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallama ya isa mutum musulmi sharri ya walakanta ɗan uwansa musulmi ya isa mutum sharri in a duniya baka da wani sharri sai dai kana cin ɗan uwanka musulmi mutunci to a duniya ka ɗauka kafa kowa sharri manzan Allah yake cewa kowane musulmi akan ɗan uwanshi musulmi haramun ne ya zubar da jininsa haramun ne ya ci dukiyansa haramun ne ya ci mutuncinsa wannan hadisi al-imamu muslim shine ya ruwaito shi shi ya sanya don haka dole kowane musulmi ya zama ya sufanto da ɗabi'a na mutunci da dattaku da kunya da girmama wanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama kuma kowane musulmi fa ya sani cewa kowane musulmi ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu ne da mu nisanci duk wani abin da zai kawo rabuwan kai ballantana abin da zai kai ga ayyaki har a zubar da jinin musulmi wannan sharrin da ke ciki ba ƙarami ba ne abu na uku wajibi ne kowane musulmi ya gane cewa zaɓe da muke fuskanta a 'yan kwanakin nan amana ce zaɓe amana ne akan kowane musulmi me ake nufi da amana idan ka tashi za ka yi zaɓe to lalle wajibi ne kai zaɓe akan cancanta ba ka yi zaɓe akan amfanin da za ka samu kai kaɗai ko gidanku kaɗai ko anguwanku kaɗai ko mutanen garinku kaɗai ko kuma kawai kana kallon wata alaƙa wacce take tsakankaninka da wannan ɗan takara wajibi ne duk ka kau da kai daga wannan ba maganin yanzu gidanmu ɗaya ba ne ba maganin anguwanmu ɗaya ba ne ba maganin garinmu ɗaya ba ne ai mu duk 'yan gari ɗaya ne a'a ba wannan maganin ba ne wane ne a iya ijtihadinka a iya abin da Allah ya haskaka maka ka yi au ka auna 'yan takarar nan duka wanne ne Allah ya nuna maka cewa shi ne mafi alkhairi to ko da ba a gidanku yake ba ko da ba a unguwanku yake ba to shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka idan ka kalli wani romo na duniya to za ka faɗa cikin wannan hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salafatun la yukallimuhum Allah akwai waɗansu mutane uku Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ba duba ta rahama ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim duk yadda suka zo da zunubi da nauyi gobe kiyama Allah ba zai tsarkake su ba ballantana samu rahaman Allah walahum azabun alim suna da azaba mai radadi manzon Allah ce mutum na farko shine mutumin da yake yana da rarar ruwa yana da rarar ruwa wato a ainihin a gurin da yake irin kaman ka ce hamada din nan irin tafiya ko a daji ka ɗauka a daji yana da rarar ruwa ya sha ya ƙoshi bayi da buƙatuwar ruwa sai ga wani musulmi shi ma yana neman a taimaka mai da ruwan nan amma ya shafa mu idan shi toka ya hana shi ruwan nan manzon Allah ce Allah sai ya ɗanɗana mai azaba kuma Allah ba zai dube shi ba Allah ba zai magana da shi ba ba zai tsarkake shi ba sai mishi azaba mai radadi mutum na biyu shine mutumin da yake ma wani shugaba mubaya'a kenan ya zaɓe shi ya yadda a matsayin shine shugaba amma ba wani abu ya sa ya zaɓe shi ba la yi bayi uhu illa le duniya ya zaɓe shi ne kawai saboda roman da zai samu a duniya fa'in a aƙahu ma yuredo wa falahu in ya ba shi abin da yake son ya ba shi kwangila ya jawo shi kusa da shi ya zaɓe shi ne pa ko pb ko ma wane ne ma dai ya rage na shi kawai saboda roman da yake gani sai ya zaɓe shi in ya ba shi abin da yake so zai ta yaban shi zai ta mishi biyayya zai ta jawo hankalin mutane akan amara mai baya in ya hana shi abin da yake so kuma ya kicika mishi wannan alkawarin manzon Allah ce irin wannan mutumin Allah ba zai magana da shi ba ba zai dube shi ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radadi mutum na uku shine wanda suka kulla kasuwanci da wani mutum bayan sallar asar amma yi ta ƙaryanci a kaga wannan hajan wallahi tallahi kaza na siya wallahi tallahi kaza na siya har da ya yaudari abokin cinikin shi ya karɓi wannan hajan a farashi mai tsada manzon Allah ce to irin wannan mutumi shi ma Allah subhanahu wataala ba zai magana da shi ba zai tsarkake shi ba yana kuma da azaba mai radadi to don haka dole mu zama mun yi taka tsantsan akan al'amarin abin da ya shafi waɗannan zaɓuɓɓuka da ke fuskanto mu mu sani cewa amana ne dole ne kowa ya kiyaye wannan zaben nan da zan yi amana ne me ake nema a zaben nan kawai ka cika amana amanan nan ba lale wai sai lale wanda kake da alaka da shi ko kake ganin zaka samu ta karkashin shi ba kawai dai ka ji tsoron Allah ka kyautata amanan da Allah ya dora maka abu na hudu da ya kamata kowa a cikin mu ya sani shine hadarin karkata zuwa ga duniya hadarin karkata zuwa ga duniya wanda tana da alaka da wancan gaba duk abin da za ka yi ka kalli Allah da gidan lahira ka kalli maslahan al'umma na bai ɗaya ba maslahan ka kai kaɗai ba in kowa zai kalli maslahan shi kaɗai al'umma ba za ta zauna lafiya ba shi ne abin da ya jefa mu cikin sace-sace yanzu ya jefa mu cikin cin hanci da rashawa ya jefa mu a cikin miyagun ɗabi'u da miyagun halaye kowa shekaran kan shi yake ma aiki sai ka je ka sai mota sai wani shi kuma yana nan kan shi ya sani kawai sai zo sace mota kowane irin hali za ka shiga bai dame shi ba sai ka kama hanya sai wani ya zo ya kama kai ya ce zai sai da kai a matsayin bawa saboda shi ya ji daɗi shi karan kan shi ya sani sai ya kidnapping ɗin wani da haka duk wannan matsalan tare kema duniya ne kallon maslaha na ɗaiɗaiku shi jefa mu cikin wannan fitina to abu na biyar kuma da ya waje ba kowane musulmi ya sani a matsayin ilimi to kai ta addu'a kana roƙon zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala kada ka taɓa yadda Allah ya baka da wayanka ko dubaranka a cikin hadisi manzan Allah yana cewa ya hayya ƙawin bi rahmatika astaghif aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin ya Allah ka daidaita mana al'amura ya Allah kada ka bar ni da wayauna ko dubara ta kiftawan ido ko abin da ya kasa da haka idan Allah ya baka da wayanka sai al'amura su balbalce maka idan kuma Allah ya tallafa maka sai kaga abubuwa masu wuya ma sun zo maka cikin sauki to waɗannan abubuwa guda biyar su ne waje ba akan kowane musulmi ya san su akwai wani nasi da na mance ban kawo shi ba a daidai gaban da muke cewa kowane musulmi ya zama mai kunya da mutunci da dattako akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin girmama Allah ka girmama tsoho mai gemu duk dattijo wanda Allah ya sa yake da farin gemu to ka girmama shi ka girmama Allah subhanahu ta'ala hakanan ka girmama makarancin alkur'ani mai girma wanda ba ya ɗauki alkur'ani mai girma hanyar cin abinci bane yana bakin ƙoƙari yana ƙiyamun laili yana karatun alkur'ani yana aiki da alkur'ani daidai gwargwado to idan ka girmama shi ba shi ka girmama ba ka girmama Allah ne sannan kuma ka girmama shugaba mai adalci wanda ba a san shi cewa shi azzalimi bane shi ma idan kai wannan ka girmama Allah subhanahu ta'ala. to waɗannan shawarwari kenan a gurguje kuma a takaice ga al'umma ga baki ɗaya kowane musulmi ya gane wannan abinda ko ya shafi 'yan siyasa a keɓe ga shawarwari guda goma wanda za mu ba su har mu ma za mu amfana da shi amma dai musamman a gaban siyasa ce nake magana to shawarwari guda goma shawara ta farko 'yan siyasa su ji tsoron allah su zama suna daidaitawa tsakankanin ƙiyayya da soyayya suna daidaitawa tsakankanin ƙiyayya da soyayya kar idan kai rufe kana son wani kai ta faɗin alkhairansa duk wata ƙofa da ma za a ce to ya yi kuskure ƙarama ko babba ba za ka yadda ba saboda mene saboda masoyi na ne kar idan kai rufe saboda ƙiyayya jam'iyya ta raba ku don haka duk iya inda mutum ya alkhairi ba za ka fito ka faɗi ba ballantana ka nuna ma mutane cewa wane alkhairi iri kaza da haka sai sun ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya fitar da wata ka'ida a cikin alkur'ani ya ce ya ahalal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa alhaq Allah ce ya ku ahalul kitabi ana magana da kirista da yahudu Allah ce la taghlu fi dinikum kada ku wuce wuri a cikin addininku wa la taqulu ala Allah illa alhaq kar ku faɗi wani magana akan Allah sai abin da yake gaskiya innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu isa almasihu ba ɗan allah ba ne bawan allah ne kuma karmar karmar allah ce wanda ya jefa ta ga maryam a wannan aya suke cewa an yi ma yahudu raddi an yi ma kirista raddi yahudu saboda tsaban ƙiyayya suka ce annabi isa ɗan zane ne maryam ma mazinaciya ce saboda tsaban ƙin annabi isa kirista saboda wuce wuri gurin soyayya suka ce a'a annabi isa ɗan allah ne kai annabi isa ma allah ne to shine sai allah ya haɗa su gaba ki ɗaya musu raddi ya ce ya ahalar kitabi la taghalu fi dinikum ku daina zurfafawa a cikin addini wuce wuri wurin ƙauna ko kuma wurin ƙiyayya to wannan abu na farko kenan a wani ma hadisi wanda al-imam tirmidhi da al-imam al-baihaqi ya fitar da shi da al-imam tabarani al-imam al-bukhari ma a cikin al-adab al-mufrad da al-imam ad-darqutni duk sun rawaito wannan hadisi shaykh al-albani ya inganta hadisin manzon Allah yake cewa habib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma duk wanda zaka kaunace shi a duniya ka kaunace shi da lura akwai yiwon gobe sai ya zama maka maki hakanan kuma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma duk wanda zaka kyamace shi kai kiyayya da shi kai da lura akwai yan gobe kuma ya zama masoyinka to koda kowa bai gane wannan hadisin ba irin siyasar Najeriya muna gane wannan kaga yau mutum yana wata jam'iyya ya ta aibanta wancan jam'iyyan ya mata kaca kaca kai ka ce babu wani alkhairi ko kwara ɗaya a ciki gobe kuma sai ka je shi tsallan baɗake ya koma nan jam'iyya sai kuma ka je na faɗin alkhairanta yana aibanta wancan jam'iyyan da ya baro a baya to idan da Allah ya taimake ka kana daidaita kiyayya da soyayya ba za ka faɗa cikin wannan abin kunyan abin Allah wadai sai dai ga wanda Allah ya ce da mishi fuska a cikin kunya a cikin fuskansa ba abu na biyu dole ka zama kana da adalci gurin hukunci duk hukuncin da za ka yi ka zama kana da adalci ya ayyuhallazina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ce ya ku masu imani ba kowane kare da doki kenan ake kira ba ya ku masu imani ku zama kuna tsayi da adalci kuna ba da shaida saboda Allah ko da ku wannan shaidan ya sa a kanku ne za ku ba da shaida shaidan da ba daidai ba akan karan kanka aul walidaini ko iyayenka wal aqrabin ko danginka ɗan makusantanka iya kuna ganiyan au faqiran in wanda zaka bada shaida akan shi ya zama mai kuɗi ne ko matalauci ne fallahu aula bihima to Allah fa yafi su in mai kuɗi ne Allah ya fi shi in talaka ne Allah ya fi shi kawai ka kalli Allah madaukakin sarki ka bada shaida wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira in kuka karkace kuka juya baya kuka take wannan gaskiyan to Allah yana nan masani ne kuma sai ya kalubalance ku sai ya tuhume ku akan wannan hukuncin da kuka yi a wata ayan sai Allah ce ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kar kiyayyen waɗansu mutane ya sa ku kiyin adalci Allah ce i'dilu ku adalci huwa aqrabu littaqwa shi ya fi kusantar da bawa zuwa ga tsoron Allah a ƙarshen ayan sai Allah maɗaukan sarki ke cewa inna Allah kana bima ta'malu inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masani ne akan abin da kuke aikata kuma zai ba ku labari da haka duk abin da zaka yi kai adalci gurin hukunci kar ya kasance kai ta ɓoye gaskiya kuma ka san gaskiya kake ɓoyewa ko kai ta ƙarya ka san ƙarya kake yi saboda kawai ka faɗa ka faranta ma wani masoyinka a siyasance ko ka bakanta ma wani abokin hamayyanka a siyasance shawara ta uku ka nisanci ɓata aikin wani da kora aikin wani ko kuma ka ɓoye ko ka kore ko ka ɓoye bayan kasan kayi kuma abin ban al'ajabi duka manya-manyan jam'iyyun na haka kuke ta yi sai wannan ya ce maka jam'iyya da ta gabata shekara goma sha shida ba ta komi ba don allah akwai wani mai hankali da zai yadda da wannan magana ba ta komi ba to kuma jam'iyyan da kuke kai din sai ku ce ai wai jam'iyya kaza ba ta komi ba kuma jam'iyyan kaza din sai ku ce wannan jam'iyyan ba ta komi ba kuma wallahi duka ƙarya ne kowa ya shafa ya san abin da aka yi kayi naka wani yayi nashi maganan ka ɓata aikin wani ka ce ba ai komi ba bayan ga tituna nan waɗansu suna takawa sun san wanda ya musu ga ruwa nan waɗansu suna sha sun san wanda ya samu musu da wannan ruwan ga abubuwa na mabambanta kowa ya san abin da yake ɗanɗanawa wanda yake wata gwamnati ne daga cikin gwamnatocin da suka gabata suka haifar ko kuma gwamnati mai ci ne ta haifar amma sai wani kawai sai ya zo cewa duk ba a komi ba to wannan ƙaryen ina za ka ɗauke ta ka kai ta a gaban Allah ranar tashin alkiyama in kana son kai kamfen kai kamfen zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza da izinin Allah amma maganin wane bai komi ba mu kuma wanda muke saurara mun san ƙarya kake yi kawai zalunci ne da son kai da san rai kuma duk wannan yana faruwa a cikin wa'annan jam'iyyoyin so da haka sai an yi takatsan akan wannan cikin addu'o'in da annabi ke akwai ta addu'a da yake Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin Allah ka raba ni da wani makusanci makiri ainihu tarani wa qalbuhu yar'ani yana nan ya kafa min ido zuciyar shi tana nan tana ta bibiya na in ra'a minni hasanatan dafanaha in yaga alkhairi na sai ya boye wa in ra'a minni sayi'atan azaaha in yaga sharri na nan da nan sai ya tama didi shi to kaman dai ka ce galibin yan siyasa makirai ne saboda abin da suke yi kenan in sun ga alkhairi su boye in sun ga sharri sai ta yama didi shi to manzan Allah yana roƙon Allah ya tsare shi daga irin wannan makirin mutumi to mu ma muna roƙon Allah ya tsare mu daga makirai shawara ta hudu sai ka nisanci ziga kai ko alfahari ko fariya duk abin da ka ka iya yi na alkhairi wallahi taimakon Allah ne wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah baicin Allah ya tafa magarin mu nono wallahi baka isa kai wannan aikin ba a cikin hadisi yana cewa ya hayya qayyum bi rahmatika astaghif ya Allah ina neman agajinka wala takilni ila nafsi tarfata ayn Allah ka bani da karka bani da wayona ko dabarata kiftawan bis kiftawan ido ko abin da ya kasa da haka da haka duk abin da kaga kai karka yi ta wani alfahari ni ne ne kaza ni ne ne kaza ni ne ne kaza ɗayan biyu ne ko dai baka yi ba ka ce ka yi yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kenan kana son ayabe ka da abin da baka yi ba Allah ce fala tahsabannahum bi mufazatin min al'azab kar ka dauka wannan zai kubutar da kai daga azaban Allah ko kuma ya kasance kai sai ka bata kuma da riya ko kuma gori la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha zaka bata sadakanka ko kuma aikin alkhairin ka ta hanyar gori da kuma cutar da wasu to sai kan kar kar ka dauki wannan tada na zuga kanka da fariya da makamantan wannan in ma an ce yi ce taimakon Allah ne da rahamarsa tawalu'u kenan ka kaskantar da kanka ga Allah sai Allah ya ƙara maka cikin falalansa shawara ta biyar muna da bukatun mu samu 'yan siyasa masu aƙida ba masu neman mulki kawai da neman kawai sai sun kai ga madafin iko ba in aƙida aƙida suke da ita da manufa suna da manufa sun san inda za su je to irin wannan irin yadda annabi Musa yake gaya ma ɗalibansa lan abaraha hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya huquba na riga na fito no going back wallahi ba zan koma da baya ba hatta abluga majma'al bahrain har sai na je inda wayannan tekuna guda biyu suka hadu aw amdiya huquba in ko ba haka nan ba sai na yi tafiyan sama da shekara 100 saboda tsabar manufa ya san inda zai shi daga nan zuwa shekara 100 zai tafafatawa amma wani cikin shekara hudu kawai a mishi ba daidai ba sai fita daga jam'iyya kaza daga wancan jam'iyyar ya koma can daga can ya koma can to ina manufan kai ka san wannan ba shi da wata manufa sai dai mulkin kawai manzo Allah sallallahu yake cewa in za su samu na rana a hannun dama wata a hannun hagu wallahi ba zan sassauta ba akan abin da nake yi sayyidina abubakar yake cewa idan da za su hana ni igiya da ake ɗaure raƙumi wallahi sai na yaƙe su ko da ni kaɗai ne ya san inda zai shi ya san Allah ba zai kunyata shi ba to haka muke neman 'yan siyasa masu kan gado masu manufa wanda sun san alkhairin da suke son su cimma za su nemi taimakon Allah kuma su haɗa da duk wanda suke ganin za su iya cimma wannan manufan su ainihin fafata abu na gaba shine sai an zama ana neman taimakon Allah kar ka rika wadatuwa da wayanka da dabaranka ai kun ta tsare tsare ai kun kwana kuna mitin kun kwana a sama kun kwana a ƙasa kun ma waye an magana da Obasanjo an magana da duk wannan ka kyale su ririta ne nemi taimakon Allah kawai duk abin da kake nema kawai nemi taimakon Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shawara ta bakwai duk wanda ka san zaka jawo shi amfani ƙasa a babin kishin ƙasa mun yi mun yi hudubobi ma akan kishin ƙasa musamman lokutan da yake an yi yancin kai da makamantan wannan mun yi kuɗi ba akan kishin ƙasa to ka nemo waɗanda ka san ƙwararru ne ba san rai a tare da su za su taimaki al'umma to irin su za ka jawo tare da kai ba magana ne kawai na wannan kana son ya zama yaranka wannan kana son ya zama kaza a yi ta maka bambaɗanci a yi ta maka bangan siyasa kai shi kenan buƙatuwanka ta biya ba sannan kuma sai ka nisanci taimakon ƙarya da makaryata saboda kana neman zaɓi kana neman a zaɓe ka wallah kaka taimaki bid'a duk ko ana ha maza kaka ha mata kaka taimaki bid'a ko yan bid'a manzon Allah ce wala anallahu man awa muhdithan duk wanda ya taimaki bid'a ko ɗan bid'a to Allah ya tsine mai muhdithan ko muhdathan duk wanda ya taimaki bid'a ko mai bid'a saboda yana neman ƙura'a to ya fada cikin tsinuwan Allah taimaki gaskiya kawai kaji bawan Allah makaryata kai musu magana mai daɗi wanda zai dawo da su kan tafarki amma ba ka je kana taimakon bid'o'i kana taimakon shirka kana taimakon karerai saboda kawai kana neman ƙura'an mutane ba sannan kuma in ka tashi za ka yi taimako na tara kenan ka aje shi inda ya dace akwai wanda zai zo yi ta kyauta yi ta kyauta amma yan uwan shi suna cikin wahala ya zama inuwan giginya Qur'ani yana cewa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil in ka tashi za ka yi kyauta ka fara da yan uwanka zal qurba haqqahu sannan aka je miskini sannan aka je ibnu sabil manzo Allah da yake fadin sadaka yace kai mafakiri sadaka eh lalle sadaka ne amma kai sadaka ga mazumuncinka to ka hada tsakankanin sadaka ka kuma sadar da zumuncinka to kar ka je ka zama inuwan giginya sai dai mutanen ne su ta jin dadin su ta jin dadin ka a matsayin ka na dan siyasa amma yan gidanku suna Allah ya isa Allah ya isa gashi nan school fees ya gagare mu amma sai dai kaji ana ambaliyar miliyoyi a waje to wannan abu na gaba kenan a ƙarshe ku sani cewa mun sani kun sani cewa siyasan da muke a Najeriya da ƙarya da cin amana da saba alkawari da fajirci da raba kai da ƙiyayya da giba da cin mutunci da riya da son mulki da son waye duk su suka taru suka yi siyasan nan to a ƙarshe sai ka gane cewa wannan ita ce tadan demokuraɗiyya ashe demokuraɗiyya ƙarya ce in ban da ɓanna da fitina ba abinda take haifar mana da aka koma 'yan siyasan kuna can kuna siyasan amma ku ta yin mata zagon ƙasa ganin an rusa ta an samar da tsarin Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniyar mu da lahira Allah ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai sannan duk wanda ya san bai katin zaben shi ba ko bai karba ba to lalle ya gaggauta ya je ya karbi katin zabe saboda irin wannan daman idan Allah ya sa aka samu dama aka ce to ga wanda ya kamata a yi shi kenan a nemi taimakon Allah a je a yi shi Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik